وأهل عقدة من شر يكون قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أجل وقفه أجل وقف دوت الجوار الأولى shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da takwas ashirin da takwas da watan jima'a da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha tara da lafiya dan ba manta ba satin da ya gabata mun kammala wato suratul maryam za mu shiga zuwa ta gaba zuwa ta sha tara zuwa ta tara amma kafin mu biya gobe za mu bi kaɗan da cikin durus da muka ɗauka a cikin wannan wato sura mai albarka suratu maryam wato ta koyar da mu abubuwa da yawa ɗaya daga ciki ta koyar da mu muhimmancin addu'a cewa duk wanda yake cikin matsala duk girman ta kuma ya ci gaba da gaya wa Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya yi masa domin mun ga abin da ya faru da annabi zakariya alaihi salatu wassalam matsalar da take damunta wato sai ya amfani da lokuta daban-daban ya rika gaya wa Allah sannan a yi mura'ati duk wanda yake so abubuwan ta bi su ya bibi adaba da daban da daban addu'a annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa duk wanda wato yake addu'a Allah madaukakin sarki ba zai wani da bada kasa ba idan mutum yana addu'a abin da ma magabata yake faɗa duk wanda sai Allah ya bashi damar yi to ko shakka babu za a amsa ba ayin Allah ya gina wani ka kasa roƙonsa don dai kana roƙonsa kuwa ka yi nasara kwarai da gaske to abin da Allah yake yi wajen biya wa mutum bukata abu na farko shine abin da ka roƙa a baka sannan ka ce kana sun sai Allah ya baka wannan abu sannan abu na biyu shi yi ba ka wannan abin zai canja ma da wani kana ta cewa ka za amma an ba ka wani abu wanda ba shi karo ba wanda Allah ya fi ganin wannan ya fi dacewa da shi na uku kuma shi ne sai a ajiye ma addu'a ta ka an amsa ta amma ba za a ba ka yanzu sai a lahira idan aka ji annabi alaihi salatu wasallam ya ce akwai mutanen da za a zo da wato wani lada ne yawa a ba su ya ubangiji wannan kuma ba sai ke kai karo ko na ina ajiye ma ana sai mutum ya biya ubangiji na ba ka taɓa biya mun bukata wa ya a kan ne zai faɗa haka amma nan complain ne cewa ya roƙa ya kuma roƙa ya kuma roƙa saboda haka in yau yana roƙa adabin addu'a to ko shakka ba ba Allah zai biya masa bukatunsa dan mun ba a san gaggawa eh idan dai kana roƙon ubangiji ba ya wa Allah tilas cewa lokacin da yake so lokacin da ya sannan abu na biyu a cikin suran mun ga wato muhimmanci na wato addu'a ta bane yamma domin shi ma annabi zakariya ya faɗa bukuratan wa ashiyan yake ambatan Allah alƙaru saba wal mata ya zama ba kamar abu yadda kake cin abincin safi da na dare ya zama ba wato laziman wannan addu'o'i ma su zama ba lazima in Allah ya da za ka rage ganin sauki a rayuwarka sannan surar ta koyar da mu mahimmancin biyayya da iyaye kowanne wannan da ya zo yake wa baran diwa da yayi annabi isa kuma yake wa baran diwa da yayi kowanne yana magana akan biyayya da iyaye a ce idan mutum yana so wasu abubuwan nasa ko da baya addu'a ma da yawa shi kire shi to kawai ya rika kyauta dawo iyayensa wallahi ko baka yi addu'a ba sai Allah ya baka abin da kake so a zuciyarka kyauta dawo iyaye wato musamman ka rike musu abin da za su ji daɗi domin annabi cewa ya zauna wa fi da walidai wasu hudu hu fi duk da walidai yanzu Allah tana cikin yarda iyaye in kana so gane Allah ya yarda da kai to kawai ka ji iyayen ka yarda da kai mutukar akan biyayya ga Allah ne ba kan sabo ba sannan saba wa iyaye yana nuna Allah ma yana hudu da kai ita za ka suna samun canza a wasu abubuwan ya kasa gane me ya faru to wancan wancan wurin sannan abu na hudu mun fahimta cewa lallai wato dogaro ga Allah madaukakin sarki da tawakkali na gaskiya yana da Allah ya kawo mutum dauki da wuri da na maryam ko shakka babu ta dogara ga Allah madaukakin sarki duk irin jarabawa da Allah ya mata ta yarda Allah ne ya dora mata sannan ta yi tawakkali kyakkyawan tawakkali tawakkalin gaskiya ba shi ne mutum ya iya yi da yawa wa Allah saura ba da dara na ta Allah ne ba da ruwa ba da ba wuce yake faɗa da na maryam tana cikin yanayin da inda za a ce wani ya kwanta a aiki a baki komai ya yi da za a gaya wa domin Allah ya jarabe ta da juna biyu ga shi juna biyu ya yi nauyi sannan ga yi ma ga ruwa amma duk da haka Allah ya ce ta shi a girgiza kusurturan da ne maimakon a ce kusurturan da biyu ne ya fito da ganye da ƴaƴa ya zuwa ba ta a baki ya kace ka tashi ka girgiza da kanka ba da yake ce ko shakka babu wanda yana nuna lallai mutum ya yake kyawun tawakkali ba tawakkuli ba tawakkuli shi ne abin da babu ke faɗa randa na aika Allah ke ba ta ruwa kuma ga ita annabi ya gaya mana cewa da za ku yi wato dogaro irin yadda dogaro ga Allah irin yadda tsuntsu yake yi da ya azurta mu kyakkyawan dogaro da Allah ya azurta mu kamar yadda yake azurta lokaci to shi ne mutum zai kalla hadisin da kyau sai ga Allah madaukakin sarki yana kawo tsuntsu abincin da cikin ke kasa ne ko fita yake safiya na yi zamba koyi zai fita nema abu amma aka yi kwatance da ce wa tsuntsu yana da dogaro da Allah shi ne kai ma ka fita ka nema ba wai ka zauna ba wannan shi ne wanda za a ga kun ba da misali a nan mutum zai ga hutun daga sankwato ko barno sai kawai ya zo nan zai miƙe a masallaci ya ce da Allah wani ya zo nema kuma ya zo a je waya dan Allah wannan wani irin tunani ne wanda ba hauce yadda ake a zamanin yanzu na waya ko an ka fara neman ka tabbatar da yana da yanzu wannan kuɗin da ka kake yi gaskiya nake faɗa ai ya yi ka ka dau zauna a kan kai wani abu domin ya gudu da misali to da yawa tsawar yarda da Allah da tawakkali irin na bahaushe sai ke ta kawo wani layi kuma sai kuma wani abu wanda ba shi ne ba ko abu da ya kamata a yi sai kuma a yi a ga wani abu amma kuma da yake bukatan mu ko da yake tauhidi ake gaya wa mutane da tausasawa sai ga mutum ya tashi ya irin wannan zo kuma shi kenan wani bawa Allah ko wanda muke koyarwa da shi wani bawa Allah kawai ya mutu da kanta sai ya zame ta masallaci ne ba ne sai ya ce maka da Allah matafiye da shi da wasu da abubuwa sun kai ba ke kudin koma kuma ba ba ne gudun da ya gane haka na farko ya ce ni dawa ka ce wurin sai shi ne da Allah sai ya hanyar sallah ya yi wa mutane bayani shi wannan abu shi na mai ce wanda ba za ka ba sai yi bayani da ni ma zan ka kun mota ne daga nan zuwa zamfara zamfara ne ke haka shi ɗauka ya wani yake wallahi bayan kwana biyu kawai ne an yi sallah ya ke a gidansa a ce wani ya zo wani yana ne shi sauki yin wani halba ya yi wasu mai bambi ya yi kuwa sau da ya yi a wajen lafiya ne da sallah ya zaɓe shi a zaune to yanzu kuma ya fito bai gane shi ba sai ya ƙare ma wannan gane shi shi mana ka ji tsoron Allah yake ba ni ne wanda ka samu lokaci kaza ba a masallaci kaza kaza idan to ga ne kuka kuma eh wannan yake to ji kana ba mu ta kawai zai wuce ya rabu nace ai kai wanda sauki da ɗaukar da wato za ka kaza ka ne su kawai da yau jama'a wannan da inda kuka gani sai yayi ne in aka yi haka za a samu wato tarihi amma abu ya zama ne dan haka eh zo da aka sai a kullo ma ta hanya ta abin da kai da shi da rawa a biyo ba tunda kana son dawa to wala a biyo da gurin dawa to sannan kuma wato mun koya a cikin wannan wato tura cewa in mutum ya yi kokari ya zama mutumin kirki Allah ba zai so da kai ba ku ga da aka zo kallon na da wajen sai aka ya ukta haruna ma kana abuki mulasoi adalci kenan ko da ake na da wajen gaske ne ba abin da ake zargin da shi ta yi amma da aka zo aka ce ka mu dai ma yanzu ki mun san ko kai shi wa ma kana tilmuki wabiya sannan ma yau yanzu ko ba kawo ba ta neman maza kaga wannan shi yake ba da hoton cewa mutum ya zama mutumin kirki ko da wannan da ya banta yi daga baya bayan ya bar duniya iyaye wato mutane za su yi adalci ce baban sa mutumin kirki ko yawwa kuma nan za mu fahimci cewa Allah madaukakin sarki wato hakan fitar da mutane kai Allah ne zai jarraba ka dinga garganta kana Maryam ba wani abu ne ba amma wani gora saboda akwai kwanan da muna samun matsaloli da yawa akwai wani ma'aikacin da yake gida mu cewa shi sai da yi zauna ɗanzari mai matsala yake cewa shi ne yawa Allah yana karami ɗan baban da yi yake mai ma'aikacin da kuma bai zai yi da ita ma sun yake shi ya san mai tawa wa biya da amma ɗan da ya gobe sai na ce wannan tunanin na ga ya kamata ka yi saboda ba haka Allah yake wani sai ya Allah gudu mai yawa Allah ɗan zai san da ni ko annabin Allah ba me yi wa Allah abin da ya masa saboda haka jarrabawa ce yi ba kowa kuma da ta ta jarrabawa shi ne kawai abin da Allah yake so ka yi iyayenka Allah ya gani idan ka yi iyayenka to ba zai dole ka ba amma Allah in ka ba shi ne Allah ya dole ka sai ka ba da amma idan ka yi iyayenka sai zo biye daga baya ko da raye kana raye ko kuma bayan ka mutu Allah madaukaki sarki la yukallimu Allahu nafsan illa wus'aha wa la tazidu waziratun wizra ukhra to wannan shi ne kawai to saboda haka wato annaba wa Harun da ake faɗa wa annaba Harun da wani bawa Allah salihi wato ne gargaza bi ta janyo ake faɗa wannan sannan kuma wato mu fahimta cewa abu na gida idan idan kana yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ba shi ke nuna ba za a yi maka ajiya ba a lokacin ma wani ya tsare ka daga lokacin yin kana ba kuma jira yake kawai da kuskure kuskure ba wai ganganci ba kana yi da yara kana yi duba ku gana da maryam da gangan ta wanda take zama a masallaci ba wato abin da abin da aljanna ake baya ala huwa min indillah aje wani irin suke jira kawai sai wannan jaraba da Allah ya ga mu kawai da za ka fara su yahuda suka ce suka rantsi da Allah wallahi da kai kayya ne da nake kawai suka rika yin zina ya dawo shi da ai Ali da Madini dai da yakin manyan malaman hadisi ya haɗu da wani raburan fada ko fasto yake da shi ashe ashe ashe yake yaya yake ashe ku uwar mummunan ta kuma haka sai wai da ra'ayi wannan kayan da ake yadawa a kanta yace a ji abin da zai gina a nan ba zai nan da nan zai buga ta ba yace wallahi wai ba ita kare yace dubi ne yace dubi ne yace dai ta yi sai wanda ai ba ma duk qur'ani ya wanke duk kai ya aiki wallahi zai nan zai da daban zai yi shi ba da to da kaga abin da na Maryam na da ai an je da da amma ba ta yi ba na dai Maryam da aka jefe ta wata yi ko ba dai ba da dan da kuma ya yi da Maryam da yi da dai shi yake kira insan ai da na Maryam ta mu ba ta mu to amma tun da ya yi da da wara ya kawo abin da yake da ya buga maku ka cewa yadda aka yi Maryam da ya ka aka yi wa Aisha kuma duk Qur'ani ya wani aya goma sha bakwai Allah ya saukar a suratul nur za mu zo Allah ya rama nan lokaci kai ga wanda wato Aisha saboda haka wannan shi to sai ce abu na bakwai darasi kuma mun fahimci cewa lallai kiristoci sun tafi gida uku bakka na mana azabu min bayni fa wajen lil ladina kafaru min mashhad yawmin adu saboda haka sun tafi gida uku akwai wa cewa wato isa Allah ne maryam ma Allah ce sannan kuma akwai Allah trinity kenan duk Allah ya warware su a cikin wato suratul سورة الأنعام تكون سورة مريم ده آل عمران sannan kuma abu na tara mun fahimci cewa lallai yi wa iyaye addu'a yana da muhimmanci kwarai da yi wa iyaye addu'a ya zama ma abinci kawai malaman tarbiyya na cewa idan ba ka yi iyayenka addu'a sau biyar a rana to ba ka cikin mutanen ce idan kuma kana yi sau biyar zai ba rin ba da to kai ba ya ba ballata idan kuma ka aure sai biyar to kai ne mutum ke to amma alal akali wannan yin zahiri ne a cikin rana ta zo da fadi ba kai iyaye addu'a ba to ka fada cikin wanda ba mutane ke amma dai kamata yi kullun suna rana yadda kake yi kanka addu'a ka sa su kuma ka sa wani abu na lazimi sai ka ga zan dawo kanka sai ka gaba ka manta yi musu addu'a kuma alheri ne da yawa in Allah ya hore ba kai mutu lokaci ba ko sadaka jari to wannan kuma idan kai ai ka zo kace na sadaka jari domin kullun cikin addu'a ka in dai kai wuce sadaka jari to kai ne babu kirki domin kullun cikin addu'a ka ko kai da wani ko kai ba na yi ina ga dan sadaka jari sannan akwai na goma kauce shirka idan mutum yana zuwa Allah ya kawo maka buɗi a abubuwan da yawa da ya kauce wa shirka shi ta Allah mu mutum da ya ba ka annabi da yaya da abubuwan da yake ne sannan kuma a na jaɗi shi ne mun fahimci akwai wajen cin tarbiyyantar da iyali wa amur ahlaka bis salati wa sabir alaiha wajibi ne mutum ya kula da iyalan sai ba su tarbiyya da kyawa sannan na jaɗi mun fahimci akwai muhimmancin tuba idan mutum yana yawan komawa a tayu kamar lazan bala mutum yana yawan kowa zuwa ga Allah madaukakin sarki zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wato ba shi da zini sannan na ji abu mun bai cewa dan Allah zai tafi alkiyama mun bai da a wannan sura sannan kuma na ji hudu shine a wajibi ne kowa sai ya kalla ka kirari wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya na ji biyar wato yi wa Allah madaukakin sarki izini yana ganin mutum ya adara tun daga duniya Allah ya kamar yadda asiri wa ne a fara'idin da zika fara bi ayatina wa qala la uta yanna mala wa walada haka izini ne lokacin da kabbab ibn al-arab ya zo tambaye da bakin da yake rusa sannan kuma sannan mun bayyana cewa na tashi da za a yi baran baran tsakanin mabiya da waɗanda aka ji shi ne akan sako kan zabu za mu yi da wannan sura sannan idan mutum yana tawa Allah madaukakin zargi daya dangana wa Allah madaukakin zargi daya yana da yin wasifa domin kamar yadda Muhammad bin Ka'ab yake faɗa yake sauran irin wasu da yawa da dukiya ba lokacin da yawa aka ce ya dalilin da yake da wasu na cewa Allah yana da ka ka gani da kadu samawati yatabaqqawna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu حد حد عود الرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا الله يجي لكن جئت شيئا إدا أكيد أبو نور وأنا أبو نور إدا أبلانا بذي عظيما ودونا على أول وجه تبقى sannan kuma na sha takwas kowa shi kadai zai koma wa Allah madaukakin sarki ko mutum ɗari suka mutu a tare to kuma kowa shi kadai zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wala yarji tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra sannan na shakara wato idan mutum wato ya yi imani da kyawawan ayyuka ya yi imani kuma yana yin kyawawan ayyuka wanda yana ganin Allah ya so mutum yawan yin ayyuka alheri Allah ne so ka kamar da muka yi a hadda hadisi wato a bukari a naba alaihi salatu wasalam yana cewa idan mutum yana ayyuka alheri sai Allah ya gaya mala'ika da yi ina son wa kai maka su shi kuma ya tara malaiku gaba daya a gaba kare ya gaya musu Allah yana son wani sai Allah ya sanya ya yi ta zuka kan bayin Allah sannan na kanji wato cewa duk wanda ya koma zuwa ga Allah to ba za ku mutum suriya da ya da kai wannan sura ta nuna ma to sura da za ku ta ji a gurguje ita ce sura ta sha tara kuma sura ce makkiya wanda kamar yadda ake faɗa turori guda ɗari da sha hudu guda ishirin daidai ‘yan madina ne ba sabani guda tamanin da biyu ‘yan maka ne ba sabani amma guda sha biyu akwai sabani a kan makiya ne ko madaniya to wannan tana cikin turori makiya wanda babu sabani a kan dan wasu malamai ma suna cewa ta sauka ne kafin sai na wani kamar yadda Imam Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin Qur'an al-Azim a jami'in ahkam al-Qur'an tafsirin Qur'an al-Azim na Ibn Kathir al-Jami'in ahkam al-Qur'an a wajen asbabun nuzul ya kawo cewa a bayanin zuwa kai cewa kafin sai na umar ya musulunta ta dauka sai har yana ba da labarin da wasu malaman sira suke kawo a irin su ibn Hisham sun kawo cewa wata rana sai na umar zai ji yana yawo da makami kawai da kowa ya sani sai na umar dan tauri ne kafin musulunta yawo yake da makami a jikinsa cewa duk inda ya ga annabi alaihi salatu wasalam da yayi ma ko wannan yare lauya din yan yan maza abin to kawai shi inda ya haɗe wani ya haɗe ji a cikin kafirai yan uwan da yake ji kai kana ta bulayi ga wutar ɗan uwanka da kuma kanwanka fatima zuciyar ka tsari ita ba ta mutu da kake ta wannan abu sai ji ba ya ji fara gamawa da yana zuwa suna jin motsinsa suna karatu da wannan kakan din na na da wannan fatima kawai sai ka koyi ta kangar da ke biyawa yana shigowa sun ji ya ya ji wani abu da ke biyawa ka kawo take ba za ka bayar ba dan ba za ka bayar ba me yasa yake tace kai da gaza ne kai ba musulmi bane ya bayar ba ka an sai da ya buge ta a ruwaya da kotun ya kawo ya dake ta da ya ga kuma jini na ga ya fasa masa baki kuma sai saurayi bai kama ya kama nan da yanzu yake to da Allah ta gaya mana me za a yi me zai yi ya ya kai ya duba abin da suke waka da yin biyu suna yi sai take sai ya mutu da kuma sannan sai ya yi wanka saboda haka ruwaya ta nuna sai ta tsako ta nuna ba ta ce wancan shi ya biya ya ɗauko ya biya yana biyawa sai ya je da kuka sai ya ce to a raka shi da annabi da aka raka shi ne ya gaba a daidai wannan lokacin shekara ta biyar zuwa shida ya musulunta to akwai malaman da suke kawo wannan amma kurkuri ya kawo almaliki wasu ma malamai mai haƙƙi ko da suna ganin ba ta da wato isar ba ta da inganci sannan kuma surati ɗaya da surati yasin wasu suna ganin cewa sai ka ga Allah mara hukun sarki a halittu duniya da shekara dubu biyu wata rana wani halittu suka biyo sauti Allah mara hukun sarki wato da kansa yana cikin sautin wayannan surori malaiku suka ce wannan ya nufi shi kuma haka sai mun ga wata sura ce ɗaya da yasin wanda za a sauka wata wata al'umma to shi ma akwai ruwaya ta zuwa amma malamai sun yi magana a kanta to wannan dai sura makiya ce kamar yadda muka faɗa muna roƙon ubangiji mana kuɗin sarki ya mana jagoranci wajen biya ta daidai ta fassara ta daidai ya ba mu kuma aiki da abin da za mu yi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الله بلغ جزء الجزء طه wannan wato kafin mu wuce gaba asbabun nuzul da malam ibn jawzi ya kawo a cikin zarin masiya ya kawo kamar guda uku na farko cewa dalilin saukar surar shi ne annabi alaihi salatu wasalam shi ne idan ya je sallah shi ne dade yana sallah da daddare har sai kafa ta kumbura saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wannan sura cewa Allah bai saukar masa da alqur'ani dan ya rika wahalar da kansa akwai wannan magana ta farko kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud sai na Ali ra'ayin ta kenan wasu kuma suka ce a ba annaba ne da Abu Salam shi dalilin zaukar surar ya yi wa sahabbai sallah ya yi da sallah da su aka yi doguwar sallah kusa da alfijir aka kai sallar dare saboda haka an sha wahala sosai sai Allah ya saukar da sura wannan ya nuna shi kadai a kafa da tana kumbura yana aiki da yamma har yana dage kafar saboda wahala saboda haka sai ranzu Allah ya saukar da sura wannan kuma sallar da aka yi bai magana dage kafa sannan na uku shine wato aka ce Abu Lahab da shi da An-Nadhr bin Al-Harith sune da annabi ne da annabi ne yin addinin su suka zo suka dame ni suna cewa wahal da kanka kai sun shiga addinin mu gano kai na wahal da kanka kai sai Allah ya daukar da sura wayan nan maganganu guda uku malam ibn al-jawzi al-tafsir al-jawzi ya kawo sannan abu na biyu ma'anar da a cikin rukun mukatta abu da yake da tare da ke tun daga fatiha ko daga alif lam zuwa kanji ko daga fatiha zuwa kanjin sura a cikin inda aka same su zuwa wato nun ke da ku idan sun saka shi saboda haka duk da kan alif lam zuwa nun ba wanda aka yi sabani aka yi ta kawo gangaru masu yawa fiye da ɗaha da yasin sauran da aka yi wani ba gangaru uku hudu biyar amma wannan sai ka tattara gangaru bakwai alal kan goma sha kowa da abin da yake faɗa to ɗa tana ɗaya daga cikin waɗanda an tattauna mutuƙar tattauna ita ne yasin me ma'anar ɗaha wajen da muka saba faɗa tana da cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik to wannan ba ita wanda suke ga ra'ayi din ba shi ya kamata mu fara kawo wacce ce dana akwai wani na sunayen Allah ba yana nufin wato annabiyu da alhaji wai da nufin kalmomi a kakuru dana annabiyu kenan ha kuma alhaji sai kenan sannan wasu ka ce shi kuma shi ma na ya shafi annabi alaihi salatu wasalam a ana nufin tahiru tsayi tahiru tsayi a tsayi da tsayi tahiru tsayi suna annabi alaihi salatu wasalam saboda haka shi ake nufi sannan kuma wato haɗin kuma ita kuma tana nufin wato alhali shi ma wanda yake fiye da mutane zuwa ga hanyar sakon da suka yi wannan magana dangane da abin da ya shafi a wasu kuma suka ce magana ta wuri cewa wato ana nufin abin da ake nufi da shi shine yare ne na wato na mutanen o bari o shi ne wanda abin da suke nufi a larabci ya rage ya rage idan ka ne kace ya rage ba za ka gane ne ka ce a shine ya rage magana da hudu ke Abdullahi da Abbas ra'ayin sa kenan cewa da tana nufin ya rubu da jira almajiran magana ta biyar kuma shine wanda suka ce da yana nufin ya habibi ya habibi ita ce nufi da da to ba ga nune ne da yawa da aka hau sai shi da kuma shine Allahu a'lam bi muradihi bi zalik wannan magana ta bi inganci sai ta bakwai da muke yawan kawowa shine magana cewa wato tsa da ha arabai da yake rubutun da bangani da suke amfani da tunda larabawa ne su da kokari wajen rubuce rubuce da waƙoƙi ko da irin harafan kuma ku ka alqur'ani ne sai sannan akwai da suke suna annabi ne wanda malamai suna cewa yana da cikin zartuttuka ba mafiya rauni ba cewa shi ne za ka ba wanda ya sa ɗari ko ɗa saboda haka wayannan maganganun haka aka yi gaba ya zama da aka je haka ya samu wayannan da gobe to wajen biya da kurban baki ne akwai wajen fuskoki kusan guda uku da ake biya da gobe ko da biya da kaha ko da haka ne kaha wayannan saboda suna cewa rubu hayyun dawra hali ya ci ba tuwa ya ci ko a wajen da zai biya haka ko kuma amfaha kafa ya ita ce haka sai alif lam ra duk wannan harfan guda biyar harka biyu ake yi ba a da madul lazim al mukhaffaf harfi ko al harfi masu sauyin harafi ke harka ce kana da iya biya biya da sahi da imana kubra hadin abu mata imana kubra sannan ana iya biya ta da akwai tsarin da ya biya ta da tsaha ba ja tsaha kawai a haka sannan kuma akwai kira'a da malam yurka amjad masjid ya kawo ana iya biya ta da tsaha fataha akan tawusin da kuma tsauri akan abur sannan kuma ana iya biya da kasara din kasara a karkashin ladin da kuma wato tsauri a can amma babu kira da ta nuna ta nuna a iya wanda na gani su kamar yadda aka kira da malamin islamiyya ya biya yawa saboda haka kwanciya rina ta yi magana ya fice a wata kira ya Yanzu ya ce Allah wani wace zargi shi ya san me ake nufi da wannan Allah ya ce ma an zanna a rayuwar Al-Qur'an kamar yadda muka faɗa kun ga an ga wacce ba na sai Ibn Abbas cewa annabi yana aiki gaba sai Allah ya ce masa wato ya sauke saboda tsaye gaba da yake idan yanzu ko kaga nan idan kuna ni kagen da ake wuce ya tabbata zai ce to zuwa ga jarwaya ko an je ga kula da ya zo sallah ya yi gaba daya aka ce ya aka yi dole wanda ya rawa iza da zai wani ya ce wai bare bari ne ke wuce jari sabon jarin bari bari yanzu da aka sai ce ma an zanna alaika alqur'ana ba mu saukan ma da alqur'ani ba ne sai ka rinka sha wahala ba mu saukan ma da alqur'ani ba ne sai ka rinka sha wahala kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muawiya ibnu abi sufyan hadisin bukhari annabi ali da Allah yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din wanda Allah ya yi shi da alheri zai bayyana da shi addini to sai dai ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar ma da alqur'ani wato litashqa dan ka sha wahala hadisi ya tabbata na salama ibn al-hakam annabi yana cewa yaqulu Allah ta'ala da kullu ma yawmal qiyamah dan wasu na ganin wai masu zuwa su dawa ko wahala ce ba ko kawai da dai wahala kai kaza to shi annabi ya kawo musu hadisin kudusi cewa Allah yana cewa zai fara rana a kiyama idan ka hada ala kursi bi kaza ibadi lokacin da ya zauna a kan kursi da zaman da ya dace dan ya hukunci gaba yi to sai ce sai ni lam aj'al wato aini wa hikmati bi ku ku sani cewa ban sanya ilimi na ba da hikima ta akan ku illa wa ana uridu an azra lakum ala ma kana min na yi muku haka ne gidan gafarta muku dangane da abin da kuka kasance kuna aiwatarwa wala ubali Allah madaukakin sarki yace kuma babu abin da zai nauyi wajen wato wato zartar muku da wannan abubuwa kaga wanda ya fahimci wannan ya ga duk da awar da zai da wahalar da zai ga ai wahala ce ta duniya kawai akwai sakamako mai yawa insha Allah yake hawo kotar da annabi alayhi salatu wasallam ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wa mutawakkan ma da alqur'ani litashqa dan ina wahala illa tafsiratan mutawakkan ma shi ba sai idan tunatarwa liman ya sha ga wanda zai dauki ga wanda zai ji tsoron Allah ya dauki wato fadakarwa da zai ba to sai Allah ya ce tanzila shi wannan alqur'ani ka sani cewa an daukar da shi ne liman khalaqa al-amra ya dauko ne daga wanda ya halitta sammai was samawati da kasai al'ula wanda suke madaukaka aya da alqur'ani nabi da alika ya muhammad tanzilun min rabbika wannan qur'ani da kake gani an daukar da shi ne daga ubangijinka wato rabu kullu shay'in wa malika wanda yake shine ubangiji kowa da komai kuma shine mai mallakar kowa da komai domin kira da shirkan mai ya halitta ta shi tanzilan min man khalaqa al-arda was samawati al-arda amma ka tambaya waye wannan sai aka ce wani الرحمن على الأرض استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Allah wa wajen sarki yake a Rahmanu ala al-arshi sawa lallai ubangiji a Rahman ala al-arshi yana kan al-arshi istawa ya dinga dinga san da gida ce kamar da Imam Malik yake faɗa duk irin wayannan shugaban Allah a yin ruha kama da kama ɗaya ce da ba ka ba kai wato kama ɗaya ce da ka ajirin wala tamfilin ولا تكذيب ولا تمثيل kai ka koyi ka ce Allah bai dini da al'adu waje ne da ake wala tawfilin kada ka kwatanta ka ce kamar yadda nake a zauna kujera ko kamar yadda nake kaza haka Allah ya wala tawfilin kada ka kwatanta kada kai wa Allah ka duk wannan abubuwan ka kauce musu kai yadda babu amfani da bada kai barka wallahi ala al yace ya yace wa ma'lum wal kayfu majhul والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة yace ita wani biya wannan yaya Allah ya rede da yake wanda ya ji ba wani ba wani imani bi wajibi imani da Allah ya rede da alhaji yake wajibi wa su'alu anhu bid'a tambaya akai kuma bid'a ne sai ta fara ji wa ne kuma wajiri ya za ka fara ji daga makarantar ba gaba ɗaya wani gurin saboda haka a ruha kama da'a da abin da Allah mara mutum sarki ya tabbatar wa kanka ka tabbatar ka wuce kawai ka yi imani da haka ina rahmanu ala zalika da wato cikin arab in za ku iya tuna da muka zo mun ce wato guraren da sauro surori ne guda bakwai wanda muka koro su kuma a daidai wannan lokaci wanda ya saboda lokacin zuwa sai mun koro duka ba amma dai ya fara da suratul arab ya cike da wata sura a kasa suratul arab ko sai suratul yunus sai kwa suratul daha suratul furqan ko sannan sai wata sura sajda sai suratul sajda sai na eh a wasu ke kake magana ba nan eh suratul hadid da take kan ko saura da suratul ra'd ita muka sanne ke al-ra'd ko saboda haka shine surorin da duk magana akan hadisi wa wala malam wato ba da kawo a cikin jarin aqidatul wasiliya ba ma jarin ba matan ya ababu ya kawo surorin gaba ɗaya da ayi Ubangiji Ar-Rahman ala al-Arshi sawa Ubangiji Ar-Rahman ya rubuta a kan al dindiyar da ya dace ne lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai da kake na Allah ne mun ja bayanin wannan cewa takrimu ma haquhu ta'zimu fi al-haqqi alarfi za iya cewa ma fi samawati wa ma fil ardi lahu abin da ke sama da kasa din nasa ne amma ba ya haka ba sai aka tabbatar saboda a nuna ma mallakar ba wanda ya mallaka an ba Allah ita kawo fara kawo position a farko kamar da yazo a iyaka na abu wa iyaka na sai ko kuma fakta go inda lahi rizqa Allah ne ya fakta fakta go rizqa inda lahi a nuna ma cewa ba inda ake neman arziki sai gurin Allah kadai gurin Allah kadai ake neman arziki za ya fara kawo fakta go inda lahi rizqa iyaka na abu wa iyaka na sai wannan abubuwan da ana kamar da malam ya ga arewar gumbara da ana yin tadabbi a jijiyoyi su za ga mutum bari zai yi ba yanzu da aka hauka gyara kan kuɗi za ga hanyoyi sun fito ne yawa da yawa da damfara kowa zo ya biya shi kawai sai a zubo da wani abu a ce wai ka sa dubu da biyu a kaba ka dubu talatin da biyar duk wata na ga a wata satin da ya wuce nake mata da ana yi zan yi nake ban kuɗin mai digiri ba ke da dubu talatin da biyar nake wallahi da bare ka gani wallahi san ni nake baya halatta wannan ne kana da wani kawai ka ga bidu dari a ka ba ka fit probi duk wata 35 ba a kara ko kudin ka na nake da halatta bare ka gani ba in dai ne to na hanyoyi ne da dabba kuma nawa nawa ne suka jigo kamfanin da kan suka gudu akwai wani guri da aka yawo ma nan waje da wannan shi ba ne suka kawo da tarihi da ba su kautar da su gudu wace irin sana'a ce haka hanyoyin samun kuɗi uku ne tana tsallake wa ɗan tuka koma kuma dan fara na farko shi ne alaikin sa mutum ya sana'a ko ko ya aiki a riyar shi ne alaikin sa sannan na biyu alwira ya gada za da ya gurin mahaifinka ko mahaifiya ko wani ɗan uwanka sannan na uku shi ne alfariya ko alhiba wani ya baka banda wannan hanyoyin kuɗi ko ta hanyar samun kuɗi sai dai ta haram wannan su ne hanyoyin zamu ko dai mutum ya gada ko ya sana'a ko aiki a baki ko kuma a baki kyauta su ne hanyoyin zamu kuɗi to amma biyar da mutane zo su ya samu kuɗi ko wasu abubuwa daban-daban sai a jewa kwakwariwa ko a alakacin hancin magana cewa ai kaza ake da kaza da kaza to kuma kaza sai ya gama ma daɗin magana sai ya ce wani kai zai ya halatta wallahi hanyoyi ne waɗanda duk da ba ɗaya gidan yaron in ji halakar da mutane irin su suke ta shigowa. To shi Allah mana cikin sarki yake ce, wa in sai da harbi da kauni. Nan ne ko? Wa in sai da harbi da kauni wa ma bai da ruwa da wani da ke tsakanin zambai da kafin illa Allah ya. Wa ma ta hajjata shi ne ayi alƙalau ma zai tsama wa ce wasu nasu. Abin da ke wato zambai da kafin gaba ɗaya na Allah mana cikin sarki ne shi kaɗai. Wa ma bai da ruwa da wani da ke tsakanin وما تحت الثرى لابد يجي كالكثير كما دمنا أن لأن يجي وإن تجعل بالقول إذا كبين وكانت فإنه يعلم السر فتني باي وإن كبين وإن تقوي ما علم رب تزكية من وأقصى وإن وما قول إجابة تزكية من الجنة بعد ذلك مكانا في كأي دبا وإن إجابة تزكية سيوي ko rika magana ba da yi da wani lokuta da yake ne amma fa shine wanda yake cikin dukiya da ban bayyana shi ba to duk Allah madaukakin sarki ya san wayannan guda uku aka ce akwai ta hudu ita ce wace wacce kai kanka wanda baka san ta ba ba baka san ta da zuciya ba kamar ɗanka da zai zo na hudu ba kamar san waye za ka haifa ba ko baka taba hararo shi ba yanzu idan ya ɗaya biyu baka san da shi wace ne wato mafi koyuwa ce ba aka ce guda hudu ne to duk Allah ya san wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fi al-barri wal bahri وما تكون من ورقة إلا يعلمها ولا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رأي ولا يابس إلا في كتاب مبين duk wanda Allah ya kawo sarki ya zo to shi ne Allah ba mu sarki yake cewa Allahu la ilaha illa hu nan ne ubangiji wala ko sarki la ilaha illa hu ba wanda ya tantance abota wa ku ba ba wanda ya wato za abota da gaskiya ba sai Allah wannan kalmar da ake fasara wa yara islamiya za a iya samun kuskure ba babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ya kamata malamai islamiyya su gyara babu abun bautawa da cancanta sai Allah shi ne wuri a gurin malamai da suke fassara ta tauhidi to a shi kamata a sa domin za ka ana ta bauta mutane suna ta bauta a gurin wato dan inda da yake bauta wa kaniya ko da yake bauta wa guda duk a gurin da gaskiya ce ta sa yake bauta amma ya tantance da cancanta ba saboda haka Allah wa ɗaukakin sarki shi ne wani cancanta abotawa ba wanda ya cancanta abotawa shi ne laula asma'ul husna shi kadai yake da sunaye mafi yawa duk sunan da ka gani na Allah ne kyau amma dan adam kowa ya ji za ya samu suna ne dace da shi ba amma sunan Allah ya dace da shi kuma suna ne mafi kyau ya dace da saboda haka amma sunayen mutane za ka an sa wani sura kaza bai dace da jiwa wani sura kaza bai dace da jiwa amma sura ya Allah duk gaba ne sun dace to shi da wani asma wa husna Allah ya dace yana da sunaye mafi yake sai Allah ya ce wa hal ataka hadithu musa إسرائيل نارا فقال لأمرهم كفوا إني آلست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم مما بقبس أو أجد على النار هدى nan da nan kuma yanzu za a shiga labari ko kisa da annabi Musa alaihi salatu wasalam wanda dama ba wanda ya bi shi bayyana da yawa a cikin Al-Qur'ani ya zo kusan 130 da wani abu ana ba da kisar annabi Musa alaihi salatu wasalam ko dai 132 ko 136 shi kadai zo da haka Allah wani mutum zargi ce wa ala ta hadisi Musa in labarin tarihin annabi Musa ya zo maka ya Allah ya ji ga nara lokacin da ya hango wuta fa kana li ahlihi yace wa iyalansa na ku iya tunawa dan azurati Maryam mun san bada misali da muka zo kan da wato bin kitabi Musa innahu kana musallan wa kana rasulan nabiyya وناديناه من جانب السور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا yau wannan gurin da muka zo mun yi bayani akan tafiyar da ya lokacin da ya baro gari bayan ya ya yi sarki mun yi bayani cewa har aka samu wani yan mata guda biyu daga baya aka aura ba daya to bayan ya tafi da daya wasu na kawo ruwa cewa haihuwa ne a hanya cewa shi ma ya sallama masa ita ya tafi da ita wasu ka ce a kawai tsananin sanyi yake to a wannan hanyar da tafiyar sa inda wannan mata ta ga sai rajo wato ana kanan zanyi ko yana zai je dawo mata abin da aka yi to a nan sai dai wannan lokacin da ya zama da mutum zai je ba mu labarin abin da ya faru da Allah ya ce wa la ta hadisi Musa kin labarin annabi Musa ya zo maka idan a ranar lokacin da ya hango ya ce wa iyalinsa fa kana ya hade ku ya ce wa iyalinsa in ku ku zauna wa wajen kuntu kuwa wa jama'a a kawo bayan an aiki ne ko yake in koti ka zauna a zakare wasu ka ce ai da yaron sa a lokacin yake in muka zo zuwa da kada za mu ji babu wani yaron sa walan ma warada ma a madina wajen da min zuri mu a kai da dukar ba ga yawa da yaron sa aka ce da wata mai mata hidima duk wannan malaman tarihi sun ka kawo amma abin da ya bi fitowa shi ne kadai ne kamar da mu ake ko suka ce cewa shi kadai ne ya gaya wa wato matarsa aka yi don girmamawa don girmamawa kamar yadda in girma ka kai ta kai ka kai ta zai gani mai girma wato mai martaba ya zo zai magana zai yi ce mun amince kuma ni kadai ne mun yadda a yi kaza ba mu yadda a yi kaza ba to haka mutum da ya gaya wa iyalin da girmama a yake nan ranku ya dai to dai yake gaya mata cewa kun kudu ku dan zauna a nan kamar ka a hausa ne kace ranku ya dai yanzu zan dawo in ni adar tunara na hango wuta ne zan je so ta mun muku da la'ani ya ji kun minha wata kila zan je so muku da wani bangare na wannan wutar zan zo da wani bangare na ta bi kabatin da kan yanki da wata ruwaya ya nuna wato zai zo ne au ajibu ala nari da wato au jazwatin min nari ko wani yanki na wuta zo ta kafa dan je zo miki da wani yanki na wuta domin a wato kamar yadda muka wato suratul da kasa ta nuna la allakum tasqaduna dan ku ji tsiri dan je samu muku garwaji ko dan ko wutar tana ci a cikin sandan dan ku ji tsiri ku ji anan Allah ba wani zargi yake in ku zo in ya rasu na da la'ali ya ji ku mina wa in la zu ku da ita bi kawai da wani yanki na da aw ajidu ala ajidu ala nabi bila ko dalilin wannan wutar in samu hanya da rabu aku wato malaman da biyu su sai mata yi bayan ya bata ga tsarin zanyi sun rasa inda za su to sai ce wata kila na gane hanya daga wannan gurin ko na ga wani a wannan gurin da zai nuna mana hanyar da ya kamata dukiya wa ajibu ala nari huda haka nan za a koyi dukiyu a je da kuma je unguwa da iyalinka ga yara an fata da yau kai ta dansu ana ta zagaye unguwar gaba da ya samu gurin abinci a ranar su in ka nemo gurin ka dawo annabi Musa dai ya fara zaurar da ibi ka zauna bara ya yi gobe ya ce zawo maka kuka da za ta ji yi sannan kuma ya tambayi da ganin wani ne ya gane hanya Bikin ya na fara bakin sarki ya wa ajibu ala nari ko na samu wato mutiriya sun ja mai hanya ta yawa hanyar wata wutar da zan zai na فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
فلما أتاها يعني يجي يقولون والنوزة ai istaraba minha yayin da ya kusance ta nuriya sai da ni kira shi ya an ya Musa an kira wani cewa ya kai Musa kamar yadda ya zo a suratul qadar yana zuwa Allah ya ce nuriya man min sha'i alwajin ayman fi buqatin mubarak min al-shajarati an ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana saboda haka yana zuwa da gurin Musa ba Allah ba da mutum sarki ya kaddara dai nan gurin zafi nan ne domin ya ne daga Allah kamar yadda muka biya a suratul wato ara Allah wa rabbukin sarki yake ba za ka taba wato gani na ba a duniya ne sai ya lahira balamma da yayin da yazo wannan gurin duniya ya muga dai da an kira shi an ce ya muga inni ana rabbuka lalle ni ne wato ubangijinka shi ne Allah ya ga mana suratul najiat inna da wa rabbuhu bil wadi muqaddasi tuwa lokacin da ubangiji zai kira shi a wajen da yake kira alwadi wadi muqaddas lokacin da Allah maka cikin sarki ya kira wani a nan gurin kamar da zamu fassara ya inni ana rabbuka fasla'ana alai lalle ni da ubangiji ka kace da kai shine fasla'ana alai me yasa yake da kalmar sa Abdullah dan Mas'ud yake cewa an ce shine da kalmar sa ne saboda wato fadar da aka yi da kalmar an yi ta ne da fadar wato fatar jaki nibe kuma kuma zai je gurin gana da ubangiji da nibe ba don ba tsaftace ta ba kaga muje yadda za a tsaftace jaki ne sai an yi jini to ba shi ne bai sa wannan takalmi ya ka ce jini akwai wanda suke wannan magana a wannan magana sai na hadisi abuwa sannan kuma akwai magana su da da mujahid da wasu daga cikin malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya ce cire takalmin sa ne kawai saboda ya samu albarkar gurin guri ne mai tsarki shi wannan domin Allah da kansa yake cewa ya zo gurin da yake alwadi muqaddas abin da ake kira wadi shi ne wato wato gurin da yake tsakankanin manyan duwatsu shi ne wadi bari to al-muqaddas wanda yake karkatacce tuwan shi kuma sunan gurin ne shine zuwa wato shine in na dawo rabu bil wadi muqaddas zuwa sunan gurin saboda haka an ce shine takalmi ne saboda sarkin gurin wata kila shine dalilin da yasa za ka kiyaye mu in ana makaranta a lokacin Islamiyya ya fita mu da takalmi in zo da dajjar takalmi ya rike a hannu ko ina duba wannan ayo abin da nake tararowa ne iyaye duk yanzu ba su gani sosai amma yara ga iyaye amma ko da gani sai da yito bi za ka ga idan za a wuce wani karatu za a ce da kan iyaye saboda wannan to amma malamai wasu yi magana cewa ai shi ma wato ga sababin lurus da wasu na magana cewa saboda ba ta ce ta miji nan kuma dan ya kama da wata gudu domin annaba ne ta zo tana mota rana yana sallah kowa da takalmin da ba mu da wanda ana cikin sallah da ga ya bi ko kuma da ya gane da kan shi kowa ya rika cewa to annabi yana gani a sallah ta baya ana idarwa da yake yi me ya dauka shi takalmin yake da idan mun ga kace ya rasulullah kowa ya ga annabi yayi kowa ne yake yi wa laika jibril da ya zo ga mu akwai na da ta'ala kowa ya ga mu to yi za ba wani hayaniya ba hayaniya shi za a ga da yawan mutane sun yi zara iya sallah da sallah gawa da takalmi ko kuma sallah ce amma da aka zo aka ce ma za a yi sallar nafila ko fadilla da takalmi waye ce ma dole waye gaya ba wanda ta kama ije ne duk an aka ji ya zo masallaci ya cire takalmin sa da alwalarsa da komai da shi ana tsananin rana ba da duba gadin su yake zai iya wuce sallah shi abin da ake zuwa gaya ma kai zama ma baƙo amma ba ko ka shigo masallacin jera yanzu a yi magana ka ce a yi halatta ba wannan ake nufi ba don wasu ba sa gane bambancin halal na kake halal ba ba dole sai ka yi ba za ka iya koma ga Allah ba ka yi shi ba shi ne halal abin da yake nuna an wata lalura ta faru ko wani abu wato zarfin zaman da makan ya faru ka iya aiwatarwa abu wanda yake soja dan agaji ko wanda yake wato a wato yake cikin mashaka na cire takalmi sai ya zanna da takalmi amma ba zai shigo mutane masallaci ko sun suka yi aji kawai shi gurin bi da al'adar da komai da shigo wata kila ne da Allah wa annaba na yi ja cewa da wa annaba alaihi salatu wassalam ai ba ka da kuma babu tarazu ba da yi kuma shi ma wasu ruwayoyi sun nuna annabi alaihi salatu wassalam ya nuna kamar mu a da sauran da sauran ta kanta za ga an zo annabi yake mutum ya yi da kamar shi ta akan tsanin tsakiya kamar ta kaga tana cewa su mutum domin da baya ne har yadda idan mutum ne to man yawo to ya binne kaga yana nuna ma yayin masallacin ruwa irin na kawai to fakla da alai wato kace da kalmar ka innaka bil wadi muqaddas ruwa ka zo wani wani kwani da ake kira ka wanda ya tsaki wanda ake kira da tuwa shine innaka bilwadi muqaddas tuwa sai Allah ya bakin sarki yake wa ana tarsuka lalle ni na zabe ka wato fattabi ani ma yuha ka taurari abin da za a yi ba wani inna li ala Allah lalle ni ne ubangiji da Allah la ilaha illa ana ba wani da yake abota wa kai fa abudi kabota mu wa qini salata li dhikri kai da sallah da zarar ka tuna ne shine malamin ke ji abin da ake nufi da wannan shine akimi salata da zikiri lokutan sallah guda da wannan a wajen lokutan sallah ba ya biyar goma kuma ya ba ta da biyar ya zama goma na guda biyu yawwa da wajen gane tambaya guda biyu da wane da wane ayya kuma ce ina yi da jini amma dare da rana ba dare da rana yawwa ga jinan alaji ya gaya mana muktari da zaruri a wannan gurin da yawa ake faduwa in za a yi hakai makaranta lokutan sallah biyu ne lokutan sallah biyu ne su zo da haka idan ana zuwa kure don sai da jirgin baya a cikin baya ba biyu ne ya za saboda akwai wasu ne salati da zikiri annabi ya ce man nama ali salati au ga fara ala fa yusalli ha idza zakara duk wanda ya barci barcin da ba na ganganci ba ya barci sai ya zanto wato ya barka ba sai lokacin da lokacin sallah ya fita annabi ya ce lokacin da ka barka din shi ne lokacin sallah ka sallace ta da zarar ka tuna ko mantuwa ko barci kaga shi akwai lokaci na uku in wani yana so ya ba yana so ya kure ka sai kawai kawo ba a dole shi ne na tsara ruwa amma sun ce ai idan da ka a annabi idan ai da ruri da ruri ba shi ne ai akwai awwal wakati akwai asir wakati yau wanda zo da haka wannan kuma shi ne lokaci na uku shi ne lokaci na uku to Allah wa rabbi zargi ne wa kin salata ne biki da kai da sallah da zarar ka ji wani lokacin da ka manta inna sa'ata lalle ita ta ji alkiyama akiyar da zuwa akadu fiha saboda koyi ta da Allah yake yi ba shi kansa saura izi koyo kansa ita wani mutum shi ta ba wanda ya har mala'ikatul muqarrabin da annaba ba wanda ya san yau jira da jantiya ba يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ذكر الله كما يعني يا بابا وجودني shi yadda malaika jibril ya wato Allah yake ba ki sirri ya sanya injili za ta ji alkiyama shi yadda annabi alaihi salatu wasallam yake da kima da girma a gurin Allah bai sanya shi da alkiyama ba sai alamomi da aka bari to saboda yadda Allah ya yi wuri da shi ne da ka da fiya ni kai na na kusa shi ne akali ko fiya ko yadda da gashi da yake ji za kullu nafsin bi ma ta ta dan azaba wa kowanne rai bi ma ta ta dan yadda da wanda ya aiwatar shi da bi ma ta ta ta shi ne wa Allah ya da insan illa ma ta asali bi al'amal ko al'amal to shi ne Allah madaukakin sarki yake bala ya sujjannaka anha kada ya toshe ka gabarin bidda ita ne alkiyama gabarin yin abin da Allah maka kuɗi zai yi so a idan a hadin talibanin man la yu'minu bi wanda bai imani da Allah ba bai imani da lahira ba bai bi akwai ta ba wanda ba a hawahu kuma yin yi san zuciyarsa fatar da to fatar da fatar da wato ya halaka kaga abami ya udu da yake shi wannan wato inda ba a wawu katanda shi ne wanda ya mutan zuciyarsa kuma ya halaka ko kuma wanda ba a wawu ya mutan san zuciyarsa fatar da an kabi shi aka haka kai ma fatar da zai ka halaka shi ne fasara biyu da shi kuma kalmar shi ne tana ra'a cikin suratul layl wa ma yu'anu malu idza taradda zuciyarsa ba za ta amfane shi ba mutum ya halaka ai idza halaka shine alhalak shine wato karar da din wato wato fatar da Allah ba ku sarki shi bala ya sunna naka da amal la yu'minu biha wacce ba awaw fatar da sai za mu tafi gaba da rabi na biyu lokacin da yayi wa ma tin ke biya ni ke ya musa labarin da jira ya bayar wa abubuwan da kuma na gidi Allah ya ba mu ladan da wannan muke kuskure Allah ba ku sarki ya yi mana um a gurguje wannan tambaye da wannan ba Allah ne yana cewa da larabci eh wato aka maka lawa wa ana ya ustaz kada arabna anna alquran anna alquran alladhi unzila ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati jibril alaihi salatu wasalam wa kayfa hadith alqudsi mun san cewa Allah alaihi salatu wasalam wato an saukar wa annabi abin da yake an saukar wa annabi qur'ani da ayyukan malaika jibril yake to shi hadisin qudsi ba ta yaya shi kuma ba wato wato ba ta hanyar malaika jibril ba ta hanyar kinsa wa annabi alaihi salatu wasalam abu daga Allah madaukakin sarki zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam hadisin qudsi yake zuwa akwai bambance bambancen da malamai suke kawowa a cikin littattafai to a me bambance tashi da alqur'ani to ɗaya da shi wannan ba shi za mu fada a wannan shi ne tambayar da shi ne kamar wani abu ne da Allah yake kinsa wa annabi da kansa shi ne abin da ake yi da yake gudu wani lokacin muka zo ta gaba a kawo kuma bambance bambancen da suke kawo bayan wannan kuma akwai kamar da yawa ta sani kasar mu tana bukatar addu'a kwarai ne cewa zabe yana kan karo mu ko da yake muna ga yawa Allah ba wakin da shi kare ban mu da san zuciyar mu da ababen da muke so Allah ya zaba mana waɗanda za su zama mana alheri Allah ba wakin da shi ya ba mu waɗanda za su tausaya mana wannan shi ne addu'a da muke yi goyi sannan kuma akwai waɗanda wato ce ne ma sai shaji hankalin kasa wanda ke yi a ruwa a kan kasa za ta da haka musamman wato yan kawo kawo za a gani na karanta wani rubutu da suke su nan bai gano sun da jira da su cewa su rasa wani gambaji ranar da cewa kawai ƙuri'a jefa ƙuri'a raba kasa ba ne inda ne wato wanda wato wanda zai koma ba wanda suke so bane ko wanda za a zaba ba na su bane to ko shakka babu za su fito da wannan abu kuma za su fito za su jiga yan na yake da su jiga fata wato dukkan mai akwai maganganu da yawa da suke sannan ga ta tashin hankali da ake ba ma da iya wato musamman mu bangarorin mu na arewa to jami'an tsaron mu suna bukata a doyi kwarai da sojoji da yan sanda da wani musamman sojoji suna bukatar addu'o'i don gani da irin waɗannan abubuwan da suke gaba ba muna roƙon ubangiji mana wakil zanci ya tabbatar da rigariban su wajen babu kariya domin ko shakka babu idan mutum ya zaune kyakkyawan niyya da bashi yana taimakon addinin sa ne kuma yana taimakon ƙasar sa idan ya tafi da wannan niyyar to Allah maka wakil zanci wato zai ba shi lada kuma ko kace shi aka yi za a iya cewa ya yi riba wanda ya yi riba kuma shahada ya saboda haka wannan shi ne abin da ya gabata lallai wajibi mu kula abu na ƙarshe shine bayan mun yi wa wayannan shugabannin mu addu'o'i da jami'an tsaro akwai karatu da muke da adabul mubara da Hausawa to sai muke yi yadda ake kaiwa wato mara lafiya ziyara muka karanto adaba da ibn hajar ya kawo a littafin sa na fatawul wani da fadlul lahi kamar na fadlul lahi zilani guda goma to bayan mun biya sai nake cewa a kamata wayannan abubuwan mu buga ko da Hausa ne idan aka buga a ba waɗanda wato musamman suke da alaƙa da asibitoci a karkacewa a jiki ko ɗakin da za a dubiya domin a daga dubawa a ga al'ada ko kuma wasu ba su amfani da shi a gidaje domin wasu ana zuwa a duba su ne a gidaje to sai wani bawa Allah yana da wani gashi nan bayan ita yana da wani gurin karatun sai ya shi da Allah rubuta amfani zai zai buga to an an buga sai karan jera ba shi kuma ya buga yau ya kawo min ita akwai manya wanda za a iya kafe ta haka sannan akwai waɗanda suke ego saboda haka wanda yake da bukata zai iya samun malam malam Abdullahi Ada mun kawo musamman muna bukata wanda suke da asibitoci a ɗan miƙa musu domin ya yi amfani saboda haka adab ne muka fassara shi da Hausa da ma da Ibn Hajar ya kawo dangane da ladaban mai ziyara zuwa ga mara lafiya to zai amfana da mu kwarai da shi in kuma wata kila amfani za ta yi ziyara min gaba min ba wato wanda suka samu bane in mai ya tunda hoto ko biza ne yanda saka da shi kawai faraha manyan ne kawai wanda sai su kuma ba sai ko bane to muna fata Allah ba cikin da ya tsara yau ya mana irin wa'annan ko ta ka babu ni wanda yana kara mun karfin biyu a fare da shi da zarar wani abu da awa ya zo ka ga wata ni hobbata cewa za a yi kaza shi ne ba ba haka ake dawa karfi da karfi kai da nake wato dau lokaci kai bincike wani kuma amfani da zuciyar da wajen aiwatar da wani abu to haka da wannan gaskiya annaba ne da aka fara da cewa zai yi kaza sai na zo ne sai ni zan yi saboda shi ne biloniya abdurrahman da aka aure ya ce ni zan yi saboda biloniya ne wanda ba su da hali shi addu'a amma wanda yake da iko zai ga an yi musharaka a ladan wanda ya samu ladan sa wanda ma ya samu ladan sa kai ma ka samu ladan ka na addu'a da fatan cewa Allah maka mutum sarki ya hore ba wannan shi ne abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ya yarda mana muna roƙon ubangiji ya sunan sa kyawawa da tsofin da madaukaka injiniya wala aliyu yana dan wato baya jin daɗi na yawa abuwan nan wannan masallacin an saba lokaci bayan lokaci gudunmawar masallaci da ake bayarwa ba a karɓa gaskiya to za ta rika yin tallafi ina karɓa wannan zafin wani zafin a hakura domin da shi ake tallafawa wajen gudanar da wato masallacin kuma shi ne abin da ake kira sadaka jariya naira goma ka da za ka sa a zuwa a tashi inji wannan wato wato hakkin da mutane suka gani dalilin da sai Allah ya haskaka ma a wurin kashe ba naira goma domin mun ba da misali ne da ba wanda yake zawo wayar ta goma naira goma ba wanda yake zawo wayar saboda haka mu rika kokarin yadda muke dagewa mu sa kuɗi a waya mu rika dajewa mu ba wa Allah madaukakin sarki ne saboda haka kafin da zuwa Allah ya ga za a bada gudunmawa ta gudanar da masallaci muna da fata Allah madaukakin sarki kowa Allah ya hore masa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sallabawa a cikin sannan kamar yadda muka faɗa lallai wato kasan mu na bukatar addu'a addu'o'in mu na koyi da na jini da wanda ake a sujada wajibi ne mu rika yin addu'a malami yana dan fama da ɗan rashin lafiya muna fata Allah maka cikin sarki ya ba shi lafiya dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah maka cikin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata na'am to ina da ba alaji da yamu hankali yau ni wannan da patient kwanaki an masa aikin tausin to sai rantu mu yana kuma dan samu da nis sai ta zazzabi kuma mai zafi to ana zuwa da muka yi sai muka ga shi tanke mai yawa kuma to sai rantu ba mu sani ba kwan gaske ne kamar yadda alaji yake faɗa to muna fata Allah bada wakil zargi ji ba ya ba su lafiya Allah bada wakil zargi ya ba mu ikon cin jarrabawa da muka shiga domin jarrabawa an yaro ya rage lafiya da jarrabawa Allah yana so ya kai wa alaka yi daga wannan koma wannan daga wannan koma kawai jarraba kaza an bari da rike ku to matakai ne idan Allah bada wakil zargi ya ga ki to sai kuma ya baka lafiya idan ko kai wani abu daban kuma sai kuma ya hana ka lafiya kuma ba ya da lafiya to ko shakka babu jarrabawa ta annabi cewa ma ya zalal bala'u bil mu'minina والمؤمنات في جسده وأهله وماله bala'i jaraba ba za ta guje a kan mummune ba a kanka ko ga iyalanka ko kuma dukiyarka to ko da zai gaskiya an biyo na hadisi na ke kallo da an koma an ce wani bai da lafiya kaza to saboda haka wani ka babu a wannan muke kallo don mu samu lada Allah ya kwakwacin sarki ya samu wannan jarabawa duk mutum yawa da lafiya gidan da asibiti Allah ka ba su lafiya duk da muke da lafiya kuma Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko dinda Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu iko guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin abin da ranka sai kina ta da yanzu akwai takarda akwai wanda suke ta so a kasa a gurin mu da ake tura a karatu kika to sai aka ce za a ba da takardar da zaga ina jin mata amma ta ne zuwa sai a ba da ita da wanda suke bukata a kasuwa.